صلاة الليل مكية وهي إحدى وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهر إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من عدي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردي إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة ولولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصلاها إلا لشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها لتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه العلي ولسوف يرضي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الليل مكية إحدى وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة الليل wannan surar ana ambakanta da suratul layl saboda tana farawa da wallahi tana da ayoyi 21 an safar da ita makka gaba dayanta tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar kowace sura wallahi ubangiji ya rasa da dare shi dare lokacin da rana ta faɗi ya zama daga nan babu duhun rana babu hasken rana har zuwa lokacin da wata rana za ta hudo tsakanin shi ake neman halailu dare ne a kuma jalilu bin laili ubangiji mai girma da buwaya ya rasa da dare idan ya musha lokacin da dare ya zo ya rufe duniya بظلمته دهونسا كل ما بين السماء والأرض دو أبن ليك تخالي السماء لقصة يكن يجري إجرانا تفادي والنهار وبنك جانا رنسوا دارانا إذا تجلى إذا تبينا تكشف دياي رانا تبار وفك ورانا عرض وفاد ورانا شيني وني كينا هل يرضو ما خلق الذكر Allah yana rantsuwa da abin da ya halitti namiji wal unsa ya halitti mace mana Allah yana rantsuwa da kansa kenan Allah zai halaka wannan wanda ya halitta shi ne ubangi da baka ta'ala min zakari ya halitti mutane daga namiji shine annabi Adam ko unsa da mace ita ce Hawwa shine Adam wa Hawwa Allah ya halitti annabi Adam ya halitti Hawwa a tsakaninsu ya bi da dukkan ɗan adam gaba ɗaya aw kullu zakarin wa unsa ko kuma Allah yana rantsuwa da namiji ko kowane iri ma a cikin jarin annabi Adam kuma Allah yana rantsuwa da mace ko wace ce a cikin jarin annabi Adam aljawabu menene amsar rantsuwa amsar rantsuwa inna ba'ayakum la shatta lalle ayyukan kuma bambanta ne annasu mustalifatun amaluhum mutane ayyukansu suna saba wa juna fa amilun lil jannati bil aati wa amilun lin nari bil ma'siyati akwai mai aiki saboda ya samu aljanna shi wannan wanda zai aiki saboda ya samu aljanna to yana bin Allah biyayyar Allah nan ta yi masa dadi ko ba ta yi masa dadi ba a ganin ta yi masa kyau ko ba ta yi ba in dai bin Allah ne shi zai yi to wannan shine wanda Allah ya azurta shi zai aiki saboda samun aljanna mu'amalar din nari wani kuma yana aiki saboda wuta ba wai yana aiki don ya shiga wuta bane amma dai aikin nasa yake nunawa cewa shi dan wuta ne bilma su yadi Allah shi kuma ya zama saba wa Allah duk abinda Allah ya ce ba zai yi ba abinda Allah ya ce masa yayi ba zai yi ba abinda Allah ya ce masa kar yayi yana yi to wannan shine sabo to shi kuma yana aiki don wuta to wannan haka ayyukan naku suke inji Allah amma fa amma man a'da wattaka amma wanda ya bada haƙƙin Allah tabaraka ta'ala a rayuwarsa a'da haƙƙin Allah ya bada haƙƙin Allah na biyayya wa Allah abinda Allah ya umarce shi yana kokarin bi abinda Allah wattaka wattaka Allah ya tsoron Allah ya kiyaye duk abinda Allah ya hane shi saboda tsoron Allah wasan daga bil husna kuma ya gaskata kalmar nan da take shiga da mutum musulunci domin duk aiki mai kyau in babu wannan tushen shine kalma kalmar tauhidi to aikin ba zai amfani ba dama amfanin aiki kyakkyawan aiki yana amfanuwa ne idan akwai imani wanda ba shi da imani idan ya aiki mai kyau to aikinsa ba za a biya shi a lahira ba amma dai Allah zai biya shi a nan duniya shine saddaka bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kaskata wannan kalma ta karbar shahada ba su bauta da gaskiya da jinin da sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzo Allah ne duk wanda yayi haka sakamakon sa kuma ya fasamu ya firuhu Allah ya zan tawwake maka aikin da zai aikata lil yusra har zuwa aljanna ma'ana wanda ya yarda da Allah ya yarda da haƙin Allah ya kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya ce masa yana yi abinda Allah ya hane shi yana halwa kuma ya gaskata kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jaza tsora shi akan aikin da zai kai har aikin ya kai shi zuwa ga shiga aljanna lil jannati zai aiki saboda Allah ya sauke masa ayyukan da zai saboda shiga aljanna akwai aya da Allah ya saukar ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum Allah ya ce ya ku mutane kowa ya kula da kansa kuma wanda ya bata ba zai iya cutar da kai ba in dai harka shari'a sabai suka ce ya rasulullahi in haka ne kauce mu kawai mun san dan aljanna dan aljanna ne duk yadda yake zai shiga aljanna dan wuta kuma dan wuta ne duk yadda aka yi zai shiga wuta saboda haka daga yanzu mun daina wa'azi ba ruwan mu da fara mutane ga abin da za su yi ga abin da za su bari annabi ce a'a murfi ma'ruf wa hanil munkar hatta idza ra'aita shukran mura'an wa hawan muttaban wa dunyan musaratan wa ijaba kulli zira'i bi ra'yi fa alayka bi qawlin nafsika kai umarni da aikata abu mai kyau kai hani da mummun da gabarin mummunan aiki sai ran da kaga rowa ma ta zama ado a duniya ma'ana mutum marwashi ma idan ka ce masa marwashi dadi yake ji alhali kuma a ka'ida idan ka ce mutum marwashi ya kamar zafi sa kai to amma sai rowa ta dawo in aka faɗa mutum wajaji yake zai yi dariya wani kai na ka amma Allah ya yi mara waje koro zai yi dariya wa halin sa ya yadda hawa shuha murad wa hawa mutabat sun zuciya ya dawo shine abin biyu wa duniya mutaratan duniya in ne a farzabi mutum inda ya a duniya dun samun duniya komai ma zai iya yi wa duniya mutaratan wa ijaba kulli zai ra'ayi bi ra'ayi kowa ra'ayinsa shine kawai daidai a wajensa ba ruwansa da abinda Allah ya ce ba ruwansa da abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwansa da aikin Allah aikin annabi shi dai kawai inda ra'ayinsa ya karkata nan ne daidai dinsa annabi ne in kuka ga haka to nan kan fa alai kamar koyar da nafsika a lokacin ko kaji da ka tare da mutane ba su shiru ba kai dai ka kula da kanka kai in karka je ka wanda karka yadda kuma ka bi mutane masu kadarwa su kadda kai to shine wa amma man fakira wa sana amma wanda ya rowa ya yi rowan imani mana ya bin Allah wasu na ya wadata da kansa an sawa bihi ya ce ba ruwansa da ladan da Allah yake bayarwa a lahira in an ce masa in kai kaza ina za ka samu lada a lahira sai sha to lahira kan ai sai mutum ya je sannan ya gani to kaga wannan bai yi da ana ba da lada a lahira ko ana wani sakamako ba wakan zaba bil husna wannan kalma da take shigar da mutum musulunci mutum ya karyata ta ce bai yadda ba in aka ce masa la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zai yadda ya fada ba to wannan kuma Allah ya ce fa sanu yasiruhu zan sawwaƙe maza muhayyihu zan shirya maza lil uzra hanyar da zai tabiye tabi har ya kai ga wuta shine annari zai fada wuta Allah ya kiyaye wa ma yumni an maluhu idan dukiya ce ta hana shi bin Allah in ya je lahira dukiya ba ta da amfani yau ma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ran da in bai da ruki da rukiya lahira dukiyar ba za ta yi masa komai ba ba za ta kubutar da shi daga azaba ba ba za ta yi masa iso ya samu wani abokin Allah ba idza taradda ma idan ya fadi mana lokacin da aka tura shi a wuta dukiyar ba za a komi yawanta ba zan aje a bada ita kamar yadda ake a duniya in dukiyar na da yawa ta kiyaye mutum ko an kama shi yanzu na a ce a sallame shi a sake shi ko a bada dukiya saboda a sallame shi to a can lahira duk wanda ya fada wuta don an dauki dukiyar duniya nan gaba da an bayar ba mai karwa ma saboda a lahira babu shin hanci balle za ka je ka bawa wani ka ce ya sakan maka wani idan ta radda la yanfa'ul malu dukiya ba za ta yi amfani ba idan ta radda idan mutum ya fadi sakana rajulu fil nari idan mutum ya fada a cikin wuta to babu dukiyar duniya komi yawan ta da za ta je ta tsamo shi ta kubutar da shi daga bari wannan wutar haka zai zauna a cikin wuta Allah ke yi kawai za ta rajja iza da bisa akfanahu ko kuma idan mutum ya fadi ya mutu a lokacin dukiyar duniya nan kam a hada ta ce mutumin nan da ya mutu ga wannan yadda mutane suke son ta da yadda mutane suke son mutumin nan saboda yana taimaka musu a tattaro dukiya a zo a yi kokari duk yadda za a dawo masa da ran ran zai dawo ba zai dawo ba za da labi za kwana hu nasibu ka min ma ta mu jara kullahu rida'a ni duwa fihi ma wa yace rabonka a duniya ko me ka tara a duniya iya so mallaki duniyar gaba ɗaya duk abin da yake cikin da ya zama naka abin da yake naka a ciki mallakinka naka ne shine shine zani guda biyu wanda za a haɗe ka a ciki kuma a sa maka turare shi kenan ran da mutum ya mutu ba za a ɗauko a tattaro dukiyar sa shi a haɗa shi da dukiyar nan iya je lahira ya fara ya fara hidima da ita ba a inda ya riga ya mutu wannan zannuwa guda biyu da za a zo a lulluɓe mutum da su a naɗe shi a ciki a kawo turare a fesa masa to wannan shine mallakarsa a duniya duk dukiyar da ya tara dukiyar da da mu yana da masoya guda uku wanda shi yake son su kuma waɗannan masoya guda uku dukkan su guda biyu ne iya rike su guda ɗaya a cikin su shine yaya yaya ka suna son ka in kana da rai kuma kana da rai kana da hali kana da dukiya ya ka suna kanka kafin a ce kayi rashin lafiya in kai rashin lafiya aka kai ka asibiti aka ce to fa sai an je an kashe miliyan kaza sannan ya warke farkon tunanin yaya su je wannan zai wani asara ma'ana dukiyar da za su gada za a ɗauke ta a je a halaka ta a cikin jinyar ka kaga daga nan sun fara janye maka su ba sa tare da kai yanzu tunda dai yanzu kashe dukiya za ka yi to kaga daga nan su sun fara sallaman ka amma da haka dai za su yi rikiya za su raka ka ana nan ana nan har a ce mutu ya mutu ran da aka ce wa ana ya mutu to shikenan za su za su kokarin da za su yi maza gayyato mutane da za su su yi masa a yi masa kutura a yi masa wanka a yi masa kutura a dauke shi a kai shi kabarinsa to jaja za su yi rakiya a ciki amma banda iyalai mata ita mace da kayi rashin lafiya dama yin amfani ka da ita kana da lafiya ran da kayi rashin lafiya ba za ka yi amfani da komai ba ba ruwanta da kai sun sallami juna ko ba ka a gidan a ɗaki in ba ka da lafiya ba abin da za ka yi mata ba za ma ka ganta ba in ka ganta in ka sata aiki ma don Allah ba wanda mai ƙauni ne ka zama na sai sai kamar ba ta je ka ba sai ka fita wai ai yanzu kan mai domin amfanin ka don na baka abu kaza da wata abu kaza za ka amfana mini ka ga wato amfanin ka da ita ya kare saboda ka ba wanda da kai illa kawai tana jira in ka tafi za ka samu rabonta to ita mace ita iya kafin ka yi rashin lafiya ne a nan kuke tare in kana lafiya masoyiyar ka ce za ta nuna maka duk duniya ba wanda ya kai ka ba wanda ya kai ta son ka amma in kai rashin lafiya za ta sallame ka su kuma jaja za su yi rakiya har mutum ya mutu in ya mutu ma za su kai da mutane a zo a yi masa sutura a yi masa sallah idan aka ɗauke shi aka kai shi kabari to su aka zo to a dauke a sake a cikin kabari in an zo saka shi a cikin kabari aka ce to ina makwafantar da zo kai fashi idan akwai ɗa a ce to kai kama nan kai ma kama nan idan aka kamo gawar ɗan kafarsa tana cikin kabari za a sa ruwan sai za a kafar wai saboda shi ma ya sallame shi inda zai fara nan banda shi ba zai yadda a bar kafarsa tana ciki a kawo uban a ɗora a kan kafar ba a'a shi ma za ya kama saurayi saboda ya buga ruwansa ya ya sallama ruwan to kaga masoya guda biyu masoyi na uku akwai masoyi ɗaya da kuka bayya baya shine dukiyar kanta ita dukiyar ka in kana nan lafiyar ka karau ma bata damu da kai ba balle baka da lafiya saboda in kana nan lafiyar ka karau inda take a can take idan kana da shaguna ne ba ruwansu don baka da lafiya ba za a buɗe su kuma za a yi duk hidimar da za a yi kana da gonaki za a yi aikin su ba ruwansu kana da dabbobi za su tafi kiwon su kaga duk dai abin da yake a dukiya ba ruwanta da mai ita ba shi da lafiya yau su ma bari su yi jimamin mai su ba shi da lafiya su ce dabbobi su kishin abinci saboda mai su ba shi da lafiya ba ruwansu da wannan shi ya sani su ne za su je su ji su kwashe su sha ruwa su kwashe su dawo inda suke kwanciya su kwanta abin haka kuma kudaden da suke banki ko motsi ba za su motsa ba kawai sai wanda aka je aka tsakuro aka zo aka yi masa magani to a cikin wayannan masoya da dukiya da iyalai mata da ƴaƴa dukkan su kafin mutum a sace a kabari ne idan aka sace a kabari to za a zo a zauna a ɗan yi tagumi ana amma dai kowa a lokacin tunaninsa in kana da hali mai da mai kabari nawa zai samu kaga tun da ka je kabari yanzu ba rosa da kai yanzu shi a cikin abin da kabari yanzu bari yayi lissafi mu nawa ne magada a cikin mu yanzu ya kare ba ni zan samu kawan nawa kaga shikenan yanzu ba ruwansa da uba ya mutu ya uban ya kare oho ruwansa shi ya sani masoyi guda ɗaya shine wanda ba zai rabu da mutum ba duniya da lahira shine aikinsa aikin da kake yi na ibada aikin da kake yi mai kyau ko yaya aikin yake shi aikin ana saka kabari aikin zai dawo sai ya zo ya zauna maka kai kuma ba ban san ka ba ni ne aikin ka ni ne da kai kaza da ni kai kaza da ni kai kaza da ni kuma haka za mu zauna idan mutumin idan aiki mai kyau ne haka aikin zai zo yayi ta ɗaya wa mutum kewa idan mummunan aiki ma fa haka ne da saboda haka mu sani duniyar nan yadda mutum ya zo shi kadai ko zare bai zo da shi duniya ba in zai tafi lahira ba zai je da ko zare ba illa wannan sutura da za a yi masa ita kaɗai ce tasa amma duk abin da ya zo ya samu a duniya dama a duniya ya same shi zai bashi a duniya in kana da gidaje kana da shaguna kana da gonaki kana da waye kana da waye kana da waye duka waɗannan idan da ka mutu ba abin da za a tattarwa ce maza zuwa shuka shi a cikin kabari mutum ya tafi da shi ko riguna ne mutum yana da riguna shayawa ko sun kai dubu nawa ko riga ɗaya ba za a ɗauka ba sai an cire rigar da ya mutu da ita ma sai an cire ta a ɗauko wannan ƙillin a zo a saka su saboda haka ya sani duk abin da ya samu a duniya a duniya ya same shi a duniya zai bashi al-insanu dan adam laysa lahu min malihi illa al-aqsan ba abin da yake da shi na dukiyarsa sai dai abin da za a yi masa likafani da shi shi kare ne nasa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance bi janazati ya halarci wata jana'iza fa sa'alahu aliyun sai sai ma ali yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hadha al-amru alladhi na'maru li shay'in jaffat as-sufu alayhi wa rufiyat al-aqlam am laysa li shay'in yunshaw qala bal li shay'in rufiyat al-aqlam anhu wa jaffat as-sufu yana ne shi wannan aiki da muke yi gam aiki ne wanda an gama dama a rubuce yake takaddun sun buce an daga alƙaluma ko ko muna aiki saboda wani abu da zai faru nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin da ake yi an riga an rubuta shi kafin mutum ya zo duniya ma an rubuta masa duk aikin da zai yi kuma takardun ma an rubuta su sun bushe qala ali sai na ali yace idan afala na takilu to in dai aikin da muke yi din nan aiki ne wanda dama an riga duk abin da za a yi an adam zai yi dama an riga an rubuta shi to mu dogara da Allah mana sai mu bar komai qala annabi yace masa i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu a kowa ya yi aiki duk mutumin da ka gani a duniya irin aikin da yake yi an halitto shi saboda wannan aiki in aiki mai kyau aka kake yi dama shi aka halitto ka don ka zo ka yi idan mummunan aiki mutum yake yi shi ma haka an halitto shi don saboda yi man arada Allah bi sa'adata yasarahu yasarahu li amali ahli sa'adati wanda Allah yake nufin arzikin duniya da lahira da shi Allah zai sauwake masa yi ta aikin mutanen kirki wa man arada bihi ghayra zalika yasarahu li amali ahli taqawati wanda Allah baya nufin sa da aikin kirki shi kuma Allah zai sauwake masa aikata aikin matsiyata din ma'ana aiki sai kaga wani aiki na wanda za a samu aljanna ya fi sauki amma wanda ba rubutawa ba zai iya yi sa ba sai kaga wani aiki na wanda zai mutum zai shiga wuta da shi wahala ne da shi amma kai kaga mutum ya dage a kansa kuma ya san na shiga wuta ne amma hada haka zai yi saboda don shi aka yi shi wal amalu hadisatun wa taqsimu qadimu ayyukan mutane dai ba kowa bayan ya zo duniya yake fara ayyukansa amma raba aiki Allah ya raba aiki wani zai aiki kirki a rayuwarsa wani zai yi aikin banza a rayuwarsa wannan tuntuni tun kafin a yi halitta Allah ya riga ya mutu wannan kana wani min al-awliya ya kulu wanda daga cikin waliyan Allah ya kasance yana cewa ana la a'budu ahadan anaru lidahu bi ibadati wa sakadahu bi ma'siyati yace ni ba zan bauta daya wanda nake wanda zan samu yardarsa saboda ibada ta ba ma'ana in na ibada ba ina ibada saboda ina neman yadda wani bane ba kuma ina yin wanda kuma in na same shi wanda kuma in na same shi fishin sa zai kasance a cikin sabon fishin sa zai zama a cikin sabon ya'ani abinda wannan mutumin yake nufi ya Allah allazi ridahu wa sakduhu qadimani yace ni ina bautawa Allah ne wanda yadda ta ba wai sai na yi aikin kirki sannan zai yadda ni ba a yadda tun kafin halice ni ma yana cikin yadda sa kawai in ya yadda ni zan shiga yadda ta sa kuma tun kafin ya halice ni cikin sa yana nan shi ma kadimi ne mana in in na saba masa dama a cikin a rubuce ya rubuta wanda ya saba masa zai zai fiji da shi kabla amalin insan to kafin aikin mutum tun kafin nan yardan Allah da fijin Allah sifofi ne na Allah tun kafin Allah ya halitta suna nan fa hadhihi al'amalu alamatun faqat ayyukan da muke yi duka alamomi ne akwai aikin da zaka yi zama alamar yardan Allah akwai aikin da mutum zai yi zama alamar fishin Allah na lamu anna man wufika li amali alkhairi fa huwa min ahli alkhairi mun sani duk wanda aka dada da shi da aikata aikin alheri to yana daga cikin mutanen alheri la anna al'amala sababun fi sa'adati ba wai aikin da kai bane zai tsere da kai a'a aiki shi alama ne kawai mana aiki shi tambayi ne kawai in ka yi shi Allah ya ga dama sai ka samu yardarsa amma in ka dogara cewa aikin kan nan dole sai Allah ya kai ka ya baka yardarsa ko ya kai ka aljanna to mutum ya yi kuskure zai iya yin aikin Allah ya ki karban aiki ai shi karban aiki wajen Allah ba wai iya aikin ko yi kyau din aikin ba a Allah ne yake ganin dama ya ga dama sai karbi aiki in ko bai ga dama ba dukkan aiki zai ji baya so lianna sa'adata sabaqat wa amr qari domin shi arziki samun rabo wajen Allah shi dama tuntuni Allah ya riga ya rubuta shi tun kafi ya halitta aikin da dan adam zai yi kuma ai aiki ne bayan an samar da dan adam din har ya zo duniya ba ma makari ya kai wani lokaci ma sannan za a ce masa yayi aiki idza sakkara Allah li amri al-khairi fa zalika alamatu al-khairi allazi sabaqa fil azali idan Allah ya hore maka ka aikata aiki mai kyau to dama alama ce cewa kai din Allah yana son ka da alheri wanda kuma shine tun tuntuni kafin a halitta ma akan haka aka dora mutum wa asu kazalika idan Allah ya dora mutum aikata mummunan aiki to kuma dama an rubuta masa tuntuni wannan aikin zai aikata Allah ya kiyaye inna alaina lal huda innal huda inna lal huda cewa shiriya alaina hujja ne a gare mu tabyinu ko kuma tabyina dariqil huda bayyana tafarkin shari'a yana nan gare mu bayyana tafarki na shari'a shine abin da Allah ya umarce mu wa inna lil akhirata lana wal ula abin da yake lahira neman shari'a wajibin mu ne dole mu nemi shari'a wanda Allah ya ce ayi sai mu aikata shi amma samun lada a lahira ko kuma a duniya ko a lahira shi ne an akirta wa kula lana shi kuma in muka same shi shi shi ne wanda Allah zai ba mu wannan shi wanda Allah zai baka to shi dama baka da dama illa kawai Allah ne zai baka Allah ya jafa an zartukum ina muku gargadi kawaftukum ya ahla makka da ya ku mutanen makka ina tsoratar da ku naran wata wuta talazza asalinsa ta talazza ne aka cire ta ɗaya aka bar ɗaya ta tawakkado wanda take huruwa ina ina tsoratar da mutanen duniya gaba ɗaya ma in ji Allah akwai wuta ba mai ruruwa wanda take huruwa kowa ya kiyaye wannan shiga wannan wutar ita wannan wutar matsalarta don an zuba mata ruwa ba ta mutuwa don an sa wani abu mai mai janci a cikinta ba ta mutuwa komai sai dai ita ta lalata shi amma ita ba abin da zai lalata ta to kowa ya kiyaye wannan wuta ita ce wutar lahira la yaslaha illa al-ashqa ba ma su shiga wannan wuta yarkuruha ba ma su shiganta illa al-ashqa sai marasa rabo kafirai da fasikai da munafikai ashqiyu shi mara rabo waye shi shine allazi kazzaba wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata annabawan Allah ya ƙaryata addinin Allah ya ƙaryata littafan Allah to wannan shine ake ce masa shaqi marar rabo wata walla anil imani ya kauda kai ana ce masa ga hanyar Allah ce ba zai yi ba suwaye Abu Jahl ibn Hisham Abu Jahl shi duk abin da aka gaya masa Allah ya ce baya so Allah ya ce ayi kaza ce ba zai ba Allah ya ce wannan annabi annabin sa ne ya ce bai yadda ba saboda ka irin su su dama kafirai ne na gaske Abu Jahli kafiri ne wanda kafirinsa ya fi na kowane kafirin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fir'auna sa ya fi fir'aunan Musa fir'aunan Musa da ya ga mutuwa kokari yake ya damfara da inda zai tsira yana cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ni ma nayi imani nayi imani a sani a cikin musulmai Allah ya ce masa a'a tuntuni kana kafirci sai yanzu al'ana wa kan asaita qabla wa kunta min al-mufsidin da kana cikin mabaranta zaka ce zaka yi imani kaga shi tsoro ya ji shi kuma Abu Jahali da yake ya bi Fir'auna muni shi kuma sauran masakirar ya mutu an sassauke shi a ko ina ya tabbata ba zai tashi ba sai ji wani yana wucewa sai yake cewa waye ne sai Abdullahi Mas'udin ne sai ya ce dan Mas'udu ne ya ya ce abdullahi ne ya ce dan mas'udu ya ce ya ce ka zo in baka sabo zuwa wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai je kawo kunnen ka kusa da baki na zan baka sako abu da abdullahi bin mas'ud ya kawo kunnen sa kusa da abu jahalin sai abu jahal ya ce masa ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa gaban su yanzu ta fara yanzu ba na yi zai tafi amma gaban sa da annabi manzo Allah yanzu ta fara وسيجنبها الأتقى ألا تاول ليه تورم الله cikin mutane التقي mai tsoron Allah ko Abu Bakar ne Siddiq sai na Abu Bakar Allah ne ya sanar da shi gaban wannan guda allazi wannan sai na Abu Bakar din yuti malahu wanda ya bada dukiyarsa ya bar dukiyarsa ya bada ita saboda Allah ya tazakka ya tsarkake kansa mutazakkiyan bihi ya tsarkake kansa da wannan dukiya inda Allah tabaraka ta'ala ya samu karfi wajen Allah nazara haza wannan wannan isa ko kuma wannan magana ta sauka fi Abi Bakr as-Siddiq game da Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq kana Bilal abda da Umayyah ibn Kalab Bilal bawa ne bawan wani kafiri wanda ake ce masa Umayyah ibn Kalab falan ma da karar islama yayin da shi bilal ya shiga musulunci da falan ma da karar islama islamu kai kalbahu yayin da musulunci ya shiga zuciyar bilal bilal ya yadda ya zuwa musulunta sara kuma ya tuyu azibuhu liyar tadda shi kafirin shugaban nasa ya yi ta azabtar da shi ya yi ta azabtar da shi wai saboda ya bar musuluncin ya dawo kafirci akaza matma'atan yadribu biha ra'sahu da'iman wata guduma shi wannan mai gidan nasa ya samu wannan gudumar haka zai zo ya aje Bilal ya ta doka masa ita aka duwa saboda ya bar musulunci ya ko ya rinja ya koma kafirci wai za ta aba iftara man yanubu arhu fi darbi Bilal shi yake azurta Bilal amma in yaji hadu ya gaji sai nemo wani zokar zokari ya mini sai zai rike masa ya ta azabta bilal din ya ta masa duka washi wannan shugaban nasa yayi duka har shi wanda yake duka shi ya gaci to wanda ake daka shi bai motsa ba amma wanda yake duka shi ya gaci to haka yayi dai yadda gona mu da wani haran liyar tadda suna masa duka dare da rana saboda ya bar musulunci wa huwa yaqulu shi kuma abin da yake faɗa ahad ahad ahad ahad yana ta kare ta Allah marra bi rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yudrabu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya samu Bilal ana azabtar da shi shi kuma sai kiran Allah yake yi yana kare ta Allah wa yaqulu yana cewa ahad ahad wa yaqulu fa qala kai ahadun hadha sayunqizuka min haula sai annabi ya ce masa wannan ahad da kake kira dinnan mana Allah nan da kake kira tabbas zai kutar da kai daga waɗannan kafin ba za bai da abu bakari sai manzala sallama ya faɗa ya zama yin sana wakar wa farahu ya gaya masa anna abda yu'azzabu la li shay'in illa li annahu yukulla wa rasulahu akwai wani bawa shugabannin sa ko masu shi suna ta'azabtar da shi ba don wani abu ba sai don shi yana son Allah da manzon Allah sai za ka azabtar da shi fa ja abubakar ila umayyata abubakar ya zo wajen shi umayya wannan kafirin mamallakin bilalin kala sai sai na bakar shi masa abduka bilalun rabahi tabi'uhu li bawan kannan mai suna bilal ibn rabahi ko za ka sayar min shi kala sai umayya ce ce na'am zan sayar maka shi idza adaita ni mi'atai dinarin abi'uhu laka idan ka bani dinari 200 to zan iya sayar maka da wannan bawan alhali kuma dinari ɗari biyu ba ƙaramin kuɗi ba ne wa hajjala hu abu bakari mai ta dinari sai na bakari kira wannan dinari ɗari biyu ya ba shi wa a tali bilalin ya zo wajen bilalin wasan rahu ya ce masa kawai tunda yanzu kai ba mallakin kafirai ba ne ya ka sallame ka wa qala lahu inshi tuhibbu Allah wa rasulahu sai na baka dake gaya wa bilal tabiya tabiya minka tunda kai masoyin Allah ne masoyin manzon Allah wala da rabbaka ahadu daga yau ka yanto gabarin wannan ba wanda ya isa ya saki azabtar da kai a matsayin kai bawan sani kai ba bawan kowa bane yau kai bawan Allah ne fa qalu tilka shaymi'ata dinarin yudiha Abu Bakr majjan la yumkin suka ce dinari 200 ne amma Abu Bakr ya zai bada su kyauta saboda ya yanta wani mutum kai wannan ba zai yi ba hadha yuhibbu an rajula idza amira ya yaruddu yaruddu lahu suka ce a kawai abinda Abu Bakr yake nema wannan bawan ya je masa aiki har ya fitar kudinsa to kudi min dinari ɗari biyu yaushe bawan zai yi aiki har da zai fitar wannan kudi la ya rikun al'amara lillahi saboda kafirai ba san aiki don Allah ba ba ƙara ta hala sai ba kai ce ai ba don ya ya biya shi ba ne wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza min ni'matin wata kyauta tujza da za a yi masa sakamako a kanta babu ita inda hubojin sai na abubakar da ahadin ga wani abubakar bai taɓa tunanin zai yanta wani wanda ya yanta ya kawo masa ya masa wani aiki ba ya yi wannan illa sai dai abin da ya zai ya zai bilal ya yanta shi lakin ba da zalika ya aikata wannan ya zai bilal kuma ya yanta bilal iftin ha a wani rabbihi al'ala saboda neman zatin ubangijinsa al'ala madaukaki mana yana yi ne don Allah abubakar alami a sai dinari sai na abubakar ya ba da dinari ɗari biyu lalifu ta da huba don abiya shi ba ba ɗalaba limar ta jira fiye da wara ta'ala yana neman yardan Allah ne ta wara ta'ala an na sai na abubakar ya yi bai samu yardan Allah ta wara ta'ala shi yasa ya ya ya sayi bilal ya yanta Allah ya ce masa wala saufa yarda lalle kuma Allah zai yarda da abin da sai Abubakar yayi yayi saufa yarda shi ma Abubakar kuma wala saufa yarda da sannu Abubakar zai yarda da abin da Allah zai bashi aikin da yake na alherin nan akwai ran da Allah zai bashi zai yace ya yarda saufa yarda bima yulahu sai na abubakar lalle zai yadda da abin da za ko ma ya adawo abin da Allah zai bashi mina sawabi na lada abin da na cikin aljanna idan Allah ya saka masa cikin aljanna zai ce wannan sakamakon bawa wani daga ƴanta ne sai sa na baka wannan wa fa bi hadhihi alayati a wannan ayoyi zakaru anna abubakar khairun min ali wanda suka ce sai sa wannan ayoyi suka ce to sai na abubakar ayyukan da ya yi darajarsu ya fi ayyukan da sai na aliyu ya yi da anna ababakarin ƙarar nawa fi haƙe yi shi sai na abubakar allah ya ce a haƙinsa in laftin ga a wajen rafi'il a'ala ya yi ne don neman yardan ubangijinsa wa aliyu sai na aliyu shi kuma akwai inda ya aiki can cikin zotul insani ya ciyar ne ya ba da miskini ya ba wa maraya ya ba wa wanda aka kama shi yatiman miskinan wa yatiman wa yatmuna ta'ama la hubbi miskinan wa yatiman wa asiran da aka tambaye zai ce inna ma nutimukum li wajhi Allah la nuridu bikum jazaa'an wa la shukura yace inna ma nutimukum mun shiyar da ku ne li wajhi Allah saboda Allah la nuridu minkum jazaa'an ba ma neman ku ba mu sakamako akan abin da muka bayar wala shukuran ko godiya ma ba mu bukata inna nakahu min rabbina yawman abuzan qamdariran muna tsoron wata rana ce wanda ranan nan mai hadin fiska ce mai tsanani ne ita muke tsoro amira lil khawf min al aqabi shi sai ma aliyu yayi aikin sa saboda yana tsoron kada Allah ya zartar da shi shi ko sai na bakar yayi saboda neman yardan Allah wanda ya aiki saboda neman yardan Allah to aikin sa ya fi wanda ya aiki saboda yana tsoron kar a yi masa wani abu haka kuma wanda ya aiki saboda yana buƙatar a bashi wani abu wa hadha amalun li wajhi Allah sai na bakar yayi aiki saboda Allah na'am
سورة الضحى مكية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يدرك يتيما فاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سورة الدعاء مكية إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأمنى فأما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فاجر wannan sura ana bakon duha tana da aya goma sha ɗaya tana farawa da bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamdu daga kan wannan sura har ƙarshe har zuwa suratul nas al'ada manzo da sallallahu yana karatu ya zo wajen ya kan karanta waɗannan kalmomi ya ce Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahi alhamdu ana so mai karatu Qur'ani in zai iya daga kan wannan sura ta wadduha zuwa ƙarshe zuwa nasu haka kowace farko sura haka ake mu tana farawa da wadduha ubangiji ya ce yana rayuwa da hantsi lokacin da rana ta taso ta daga wallahi ubangiji yana rantsuwa da dare idza saja idan yayi duhu sabon zuliha dalilin saukar wannan sura annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama zakara anhu alwahyu kamsata ta yawma fa fi riwayatin shahran bayan an fara kawo masa aika sai jibrilu ya dade bai zo ba ba kawo annabi wahayi ba har kwana goma sha biyar wasu ma suka ce har wata guda fa fi riwayatin arba'ina yawman wata riwaya ko suka ce har kwana arba'in ma dai wahayi bai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fasara kuffaru yashmituna bihi sai kafirai suka yi ta masa dariya ya ce ubangijin nasa shi yake aiko masa yake aiko shi to yanzu ubangijin nasa ma ya rabu da shi ya kulu da suna cewa muhammadu haza wannan muhammadu da su da yake ba za su ce allah ba shaidanu hu tarakahu ai shaidanu da ya bashi qalahu rabbuhu ubangijin sa ya ki wa tarakahu ya rabu da shi hatta tadrumu jamilin har wannan tsinanniyar mata matar abu lahabin wanda aka saukar musu da tabbar ya zaɓe lahabin dinna ta zo wajen manzala sallama ta ƙulu tana cewa ma a rashe ɗana ka inda ka tara ka kawai ana ka hannu wai ta ce masa to shaidanin da kake cewa shi ne ubangijin ka dinnan ban ganci ba bai zo ba ko ya rabu da kai ne ko ya ƙi ka ne bari kuma ya zama na fiye sallallahu alaihi wasallama yasadu ala jabalin dabilin manzo Allah yakan hau dutse yana sauraron a kawo masa wahayi daga Allah likan yalqana sahu ala al-ardi li yakuna bayan sariya min shamadil a'da'i da suka yawaita masa dariya sai sai ko ya je ya jefa kansa ne daga sama kawai ya rikuma ya huta saboda maƙiya sun masa yawa domin dama mutum iya matsayinsa iya maƙiyansa in mutum maƙiya suka yi masa yawa to larabawa suka ce Allah ya ƙara maka maƙiya in babu maƙiya ba za ka tafi ba maƙiyi shi yake tura mutum shi masoyi ka ai kulle ya kunka kawai yake yi yana ya maka kuma har ya ja maka girman kai amma maƙiyinka kullum gaskiya zai gaya maka ba mamaki kana da wani hali wanda ya kamata a gaya maka shi ka canja to amma ba masoyin ka ba zai gaya maka ba shi kawai zai ce maka duk abin da kai daidai ne amma makiyin ka sai ce kai wani wani ka kaza ba halin ka kaza da kaza bane an karanta da kai halin ka sai ka canja sai ka dawo kan halin da ake bukata sai za kullum makiyin ka shi ke tura ka wajen Allah ko ya zurhu jibrilu jibrilu sai ce masa kar ya aikata ya kullu yana ce masa la anta rasulullahi haqqan ba ba abinda kafirai suke fara ba haka yake ba kai fa manzon Allah ne da gaske wa ba da muddatin bayan an samu wannan lokaci mai tsawon kwana sha biyar ko wata ɗaya ko kwana arba'in ne nazarar hazi suratu sai wannan sura ta sauka awwalu ma bada alhaqu farkon surar abinda ubangiji ya fara da shi arsama ya rantsa tukuna bi annahu ma taraka nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantsa yace bai bar manzon Allah ba wala abadahu ko bai kishi ba shine ma wanda aka rabbuka wa ma qadaka ubangijinka bai sallame ka ba yana tare da kai kuma bai ƙi ka ba kana nan ka kowa masoyiwa a wajen sa Allah ya san annabi akan komai duk halittar Allah ba don manzo Allah ba da Allah ma bai halitta ba ya yi halitta ma saboda annabi eh saboda shi ya yi annabi don kansa saboda yana son annabi sauran halitta duk halittar da ka gani an yi da saboda manzon Allah saboda an yi wa annabi ne a yi masa albishir kare zauna shi kaɗai ga abokan zama aka halitta masa mutane aka halitta masa aljanu aka halitta masa komai mala'iku sammai tsatsai ruwa wuta komai ne Allah ya halitta wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda su zama masu ɗebe wa manzo Allah sallallahu alaihi kewa wani kuma da fi zalika hikimar wannan annal insana idza umira bi shay'in yabbaki an yabda huwa fihi shi dan adam idan aka umarce shi da abu ya kamata ya fara da abin da aka umarce shi idan mu hiya an shay'in yabbaki ya rukahu huwa huwa huwa al-awwal ko kuma huwa al-awwala idan aka hani mutum aka ce karkai kaza ko kuma a ko ko mu ce idan amara bi shay'in yabbaki an yabda huwa fihi idan kai umarni kace ayi kaza to kai din azame ka kai kake fara yi idan kuma ka hana abu kashe kar a yi don in ka kafa doka kar kuma ka sake doka ya zama kai ne farko wanda zai amfani da dokar saboda wani ya gani a hannunka shi ma ya kwaikwaya shi ne idan ha an shi idan ɗan adam ya hana abu yammaki ya kamata an yarfa huwa al'awara shi din ya fara hannuwa daga barin wannan abin da ya ce kar a yi in ka ce kar mutane su yi to kai din a ganka kwata-kwata kai ko gudura wajen baka yi to shi kenan an san ka kafa doka kuma kai ka fara binta in ka bi sauran mutane za su kamar da za su yi wallahu wa za shari'atahu ubangiji kuma ya riga ya ajiye shari'arsa albayyinatu ala almudda'i wa jami'u ala man ankara hadhihi shari'atu llahi ita shari'ar Allah idan aka kawo ƙara wanda ya kawo ƙara dama ƙa'idar mutane mutum iya zai ina bin wane ko kayana yana wajen wane a ka'ida kowa ba wanda kayan kowa yake hannun wani kayan ka yana hannun ka kayan sa yana hannun ka shine ka'ida sai in ka zo kace ina bin wane ko kayana yana wajen wane to shari'a sai ta sha to ya aka yi ba ka rike kayan ka ba kamar wani ya rike to in haka ne ka je ka kawo shi tun da za su tabbatar maka cewa kayan ka yana hannun ka shi ne albayyinatu ala muddai shaidu ana ne ana sa su akan wanda ya kawo ƙara wanda yace ina bin wani ko kaya na yana wajen wani to shi za a neme shi ya kawo shaida wani min alaman ankara wancan kuma da aka yi ƙarar sa aka ce masa kaya na yana wajen ka idan ka zo gaban alƙali alƙali ya ce a to kai me zaka ce an ce ya ce kayan sa yana wajen ka sai ce ani ba mai bina sai ce gaskiya ne shine kaida kar wani ya bi ka kaka ga kowa kar wani ya rike kayan ka kar ka rike kayan kowa shine kaida ai yadda ka ga sai ka kaman za a sallame shi sai ce to shikenan kai ka kawo mana shaida kayan ka yana hannunka idan bai kawo shaida ba shi wanda yace kayan yana yana wajen wane kawo shaidu sai za bai da shaida sai da shi kenan to shi yanzu ya kasa kai ka samu karfi kai da kace ba kayanka ba kayansa a wajenka ka zo ka rantsa cewa baya bi ka so in ka rantsa sai a sallame ka to idan yana da gaskiya zai zo ya rantsa in ya zo in musulmi ne ya kawo masa qur'ani ya rasa da shi cewa babu kayan wani a hannunsa sai a sallame shi idan kirista ne ya kawo masa bible idan mai mai bautan gunki ko dutse ya kawo masa gunkinsa wanda da yake girmamawa karansa da shi ne domin idan mutum yana bautan bishiya sai aka kawo qur'ani aka ce rantsai da shi ce bai san da qur'ani ba sai rantsai ba ruwansa ko ƙarya ne amma bishiyan nan da yake bauta an tsoron ta kan qur'ani to ya zo ya rantsai da ita to idan ya rantsai sai a ce da shi kenan je ka an sallare wannan ita ce shari'ar Allah wallahu tabaraka ta'ala idda alaihi annahu taraka nabiya su kafirai sun yi da'awa sun ce Allah ya bar annabinsa wa amgadahu ya ci kuma annabinsa wa hadha shay'un kabir wannan wani wata makara ce mai girma wal mudda'i laysa lahu bayyinatun lam yabqa illa anna al mudda'a alayhi yalifu yahlifu wanda yake Allah ya ji annabi sallallahu alaihi ya rabu da shi an ce kawo shaida menene dalilinka ba shi da shaida shine kafiri kafirai da suke cewa Allah baya son annabi me hujjar su babu ba su da hujjar cewa Allah baya son annabi ko to Allah kuma ya san yana son annabi sa to me Allah zai yi tunda ya riga shi ya ake shari'a shi Allah shi zai fara da rantsuwa bari bari in rantsa ni ina son sa shikenan dama ba shari'a kai mai tsara da kace kaza aka ce maka kawo shaida sai ka kasa kawowa to wanda ake wanda ake ƙara ya rantse Allah ya ce to su sun ce ba na son annabi na an ce musu kawo hujja ba su da ita ni kuma na ce ina son annabi na saboda haka to ni tunda ina son annabi na to bari ma in rantse musu su tabbatar ina son sai za sai Allah ya fara da rantsuwa wadduha rantsuwa ne wallaili idza saja rantsuwa ne sai Allah ya ce ma wanda aka rabu ba magana da shi ne wasu ha a wannan hari farkon rana wa laili allai kullum dare ana rasa da da hatsi ya rasa da dare idan ka ja ai sakana idan dare ya zo zauna lokacin ma wadda aka rafuka ubangijin ka bai barka ba tara kaka ya muhammadu radi ya rasulullahi ubangijin ka bai barka ba wa ma kala kuma bai ƙi ka ba wa ma an bada ka bai ƙi ka ba raddar ala ma kala kufaru wannan an yi ranta ya kan abin da kafirai suka ce shi yasa asama biduha Allah ya rantsa da hafi wa asama bil layli ya rantsa da dare wa huna hukmun kathiratu fi surati al-ula wa akwai ko hikamun kathiratu akwai hikimomi masu yawa a wannan sura a sura ta farko asama bil layli sura ta farko kafin wannan ba mun karanta wallahi ba Allah ya rantsa da dare kafin nahari kafi ya rantsa da rana wa bi hadhihi surati wannan sura kuma akrama biduha sai ya fara rantsewa da rana tunda hasiya rana ne kafin laili kafi ya rantsa da dare lianna surata wallahi ita surar wallahi da muka wuce muka fita yanzu nazala fi abi bakari sai magana sai na abubakar ne a ciki ba da haka karfe surar ba aka kare surar wasurata wasurata wadduha wannan surar da muke ciki surar wadduha ita kuma na zama fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta zama kan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr sabaka da hukumrun da na Abu Bakr akwai lokacin da baya cikin musulunci daga baya shiga musulunci sai aka fara rantsa masa da dare saboda dare kafirci ne rana kuma musulunci ne wa ba da zalika aslama ba daga bayan da baya cikin musulunci sannan ya shiga musulunci wa sara mu'minan ya dawo mu'mini wa nasaba an yasbika fi suratihi al-layl ce za aka aka ga ya kamata a fara masa da dare ce za sai Allah ya fara rantsuwa da dare shine kafin musulunci sai aka kawo masa rana shine musulunci isharatun ila jahiliyati aka yi nuni zuwa ga zamanin sa na jahiliya lokacin da bai musulunta ba yana cikin dare wannan hari za ta jalla za ka kawo masa rana bayan ya musulunta wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu lam yasbiqra kufrun shi bai taba kafirci ba bai taba abin da ake yi kafirci ba shi shine musulunci ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Allah kullum miƙa wuya ne shi ya samu Allah ya yarda da shi ya mai da shi annabin ma shugaban annabawa lam yasir lahu kufrun ba'du fa nasaba shi kuma shi ya sa ya dace an yi kara ta masa wadduha shi kullu a cikin haske yake tun kafin komai ma kafin a aike shi kafin waye duka shi dai a cikin haske yake kamar an yi kara walle ne shi ya sa sai aka kawo daren daga baya wadduha sa'atun min naharin fakat shi hafsi da ake cewa wani lokaci ne na rana kawai wallelu dare da ake cewa kuma allelu kullu duk dare aka yi dan Allah tabaraka wa ta'ala lamma khalaqa bani adama yayin da Allah ya rufi dan dan adam khususan amara an tam an tamtura alaihim al-ahzan 300 sanatin ba'da 300 sanatin amara an tamtura alaihim al-afrahu sa'a wahidatan da Allah ya rufi dan adam sai Allah ya ce a yi musu ruwan baƙin ciki shekara ɗari uku aka yi ta zuba ruwa na baƙin ciki zalla har shekara ɗari uku bayan shekara ɗari uku sai allah ya ce a yi musu a yi musu ruwan farin ciki na awa ɗaya ruwan baƙin ciki shekara ɗari uku ruwan farin ciki awa ɗaya ka ga baki ciki da farin ciki ba su tsaye da ba to sai sa dan adam kullu a cikin baki ciki yake farin cikin sa zuwa yake yi idan farin ciki ya zo lokaci kankani a cikin farin ciki ma ba ma wato dan baki ciki ya shigo saboda ka shi dan adam kullu a cikin baki ciki ya fi yawa sai sa ake so ya rubu da wannan baki ciki na duniya yayi kokari ya fuskanci Allah in ya je lahira ya koma farin ciki zalla to fa tajidu dunya kullan za ka samu duniya gaba ɗayanta alfarar sa'atu wahidan farin cikin duniya awa ɗaya ne wa galibu zamani a hazanu sauran lokaci kuma duk bakin ciki ne sai za kullum mutanen suna gani idan suna cikin wahala sai su ce to bari mu gani ana canja mana shugabanci komai zai canju in ya canju sai a ga wanda ya zo wannan din kullum cikin bakin ciki yake na'am falamma kana duha isharatan ila al-farahi da yake hatsi awa ɗaya ne to ana nuna farin cikin duniya ne ko juzun qalilun shi kuma kaɗan ne walle ne isharatu ila al-huzni shi kuma dare ana nuni zuwa ga bakin ciki mai yawan nan wa huwa mawdu'un zamani shi yafi yawa a cikin zamani zakara duha sa'ata min min an-nahari faqat laysa an-nahar kulluhu shi abin da yasa Allah bai ce na rantsa da rana gaba ɗaya ba sai shi na rantsa da hatsi hatsi yawa ɗaya ne to yanzu a cikin dare da rana an shirya awa ɗaya ba saura awa 23 ba to awa ɗayan nan farin ciki ne awa 23 kuma farin ciki ne da shi ne wa lailu jami'ul laili wannan asirin sallafuna alhamdulillah saboda lokaci za mu tsaya a nan gobe sai mu tashi da wannan asirin sallafuna kula na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa shin ya shehu ya halin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kasancewa a wannan wata ta Ramadan yadda mu ma za mu samu koda za mu samu mu dan kwaikwaya ne koda
gaskiya ne na halin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi halinsa a cikin ramadan da wajen ramadan duk hali iri ɗaya ne shi halinsa na farko dai babban halinsa da aka sani ibada ne shi kullu a cikin ibada Allah ya sannan halinsa yana da tausayi shi tausayawa halitta shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya fi tausayawa halitta a cikin wata ramadan a cikin wata ramadan tausayi yake yi yana tausaya wa halitta baya son wani ya sha wahala kuma annabi cikin halayensa akwai kyauta yana kyauta ko ba cikin ramadan ba amma a cikin ramadan ya fi yin kyauta saboda wani ba shi da ƙarfi kuma ga azumin ibada ake yi ba mamaki wani ya yi azumin ya gama ba shi da abin da zai bude baki da shi to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake sawa har ma akwai sahabbai da ya ajiye mutum ɗari hudu wayannan duka shinsu shansu sutura su komai ɗinsu kamar za Allah yake kullum shi yake muku sutura idan lokacin ramadan ya zo saboda ya faranta musu rai ba zai tura musu abinci ba ya ce ku je ku ci a zai fito da abinci ya ce ku zo mu ci saboda dai hankalinsu ya kwanta ba mamaki idan ka tura wa mutane abinci ku zai ku je ku ci wani zai tunanin kai abin da kake ci ba irin wanda ka tura amma in kace mutane ku zo mu ci sun ga abin da suka ci shi ka ci kai ma kaga hankalin kowa ya kwanta to saboda haka babban hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata Ramadan bayan ibada da yake yi akwai tausayin halitta akwai tausayin al'umma saboda haka mu koyi tausayawa halitta in kana da hali ba wai mutum zai ce bari na yi dukiya in kyautar ba ai in dai ka sai za ka jira sai ka yi kai kyauta to ba za ka yi kyauta a abinda ka mallaka kaɗan ɗin wani ba shi da ko kaɗan to ka taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kiyaye kanku daga shiga wuta ko da da sabon dibino ne dibino ne kana dibino daya wani bai da shi sai ya zo buɗe baki kare ba shi biyu kai ka shi rabi ka ba wani rabi ka tausaya kuma ka samu lada to saboda haka mu yawaita ayyuka musamman na jin ai na tausayi da wanda suke da hali da wanda ba su da hali kowa dai ya tausaya wa dan uwansa sannan kuma mu nemi yaddan Allah a cikin wannan wata wata ne da ake samu yaddan Allah a kyauta Allah yana bada yadda sa Allah ya dada amin na'am na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana son ƙarin bayani ne a kan sallar magariba kamar yadda ya rubuto yana cewa ya ce me ya fahimtar mazhabar malikiya akan qaba'i da bina'i a sallar magariba ga wadda aka tsere wa raka'a biyu me me fahimtar matabar malikiya to hadisi ne ne na manzala sallallahu alaihi wasallam ce idza ataykum salata la ta'tuna la ta'tuha wa antum taf'auna wa atuha wa alaykum sakinatu wal waqar wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu fatimu to a wannan riwayoyin faqdu da fatimu dinan anan masabobin gaba daya suke na'am idan za ku zo sallah kar ku je kar ku zo a guje ku je a hankali abinda kuka samu ku yi sallah abinda ya sai aka tsere muku wata riwaya ta ce ku biya wata riwaya kuma ta ce abinda aka tsere muku ku shikata imam maliki wa imam imam shafi'i sai ya dauki fatin mudi saboda haka idan aka tsere maka raka'a biyu ka samu raka'a daya a magariba kaga sauran maka raka'a biyu a masabar shafi'iyya in ka tashi biyun gaba ɗaya za ka yi a jere kuma ka karanta musu fatiha kawai sai ka sallame shi kenan ka zama ya dauki riwayar fa'atinmu riwayar abu hanifa shi kuma ya ce ya dauki riwayar kwamdu abinda ya ka tsere maka ka biya shi kuma idan ka tsere maka raka biyu a magariba kana da raka ka samu raka daya a masabar Abu Hanifa in ka tashi biyun zaka yi su a jere kamar waccan amma bambanci sa da Imam Shafi'i Imam Shafi'i yace Fatiha kawai zaka karanta shi ko Imam Abu Hanifa yace duka kawai zaka yi musu Fatiha da sura amma a jere ba zaka zaura tsakani ba to wannan shine fahimtar su imam maliki sai shi idza amkana al-jam'u bayna dalilaini jumi'a idan zai yi a hada abu biyu to a hada shi mana sai ce to shi ya dauki fa'atin mu ya dauki kuma fakdori shi imam maliki saboda ka shi a masabarsa idan aka tsere maka raka'a daya raka'a biyu a magariba ka samu raka'a daya a masabar imam maliki za ka tashi ka karanta ka samu raka'a daya za ka karanta raka'a daya ka karanta fatiha da sura sai ka zauna ta zama ta biyunka kenan sai ka tashi ka sake kawo wata raka ita ma ka karanta mata fatiha da sura nan ma ka zauna kai sallami kaga bambanci tsakanin su imam maliki ya zauna tsakanin rakawoyin da zaka biya amma imamu shafi bai zauna ba imam abu hanifa bai zauna ba su imamu shafi ya karanta fatiha kawai imam abu hanifa ya karanta fatiha da sura amma duka babu zama a tsakani imam maliki kuma ta zo wajen karatu ya dauki karatun abu hanifa tunda ya ce zaka dukan su zaka karanta musu fatiha da sura amma inda ya saba da abuwa ni ba ya ce zaka zauna in kai raka ɗaya ka zauna in ka zauna sai ka tashi sai ka kawo wata raka ita ba karanta mata fatiha da sura to kaga ya dauki zama shine fatimu ya dauki karatu da za a yi karanta fabdu shine imam maliki amma saboda imam maliki dai mutum zai karanta fatiha daya ma zai karanta zai zai salla raka'a daya ya karanta mata fatiha da sura ya zauna ya sake tashi ya kawo wata raka'a ya karanta mata fatiha da sura nan ma ya zauna ya sallar wannan shine a takaice na'am na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ko tana cewa shin ya shehu macen da aka yi wa tiyata aka cire ɗa daga cikinta ba tare da ta yi jini ba shin ya matsayin sallarta a wannan yanayi da kuma sauran ibadunta
a ai nifafi ne na'am ai haihuwa ne na'am haihuwa kuma da jini babu jini sunan haihuwa na'am dukkan sa dai biki ne na'am yawa saboda haka idan aka shirya mata da to yanzu tana cikin nifasi Mm.
ma'ana tana cikin biki na'am biki kuma shi yake kawo jini na'am to sai ta kaddara lokacin da take aihuwa na'am babu tiyata na'am ba mamaki da ta taba yin aihuwa ba tiyata na'am to lokacin da sai aihu ba tiyata na'am jinin ta kwana nawa yayi ta yi kwana kaza tana jini to yanzu kuma an shirya wannan jinin abin da ya bai zo ba an kwashe shi Mm.
saboda aikin da aka yi mata Mm.
to kaga tunda da nan ma jinin ya fita Mm.
bai fita sai inda ya saba fita bane Mm.
amma dai ya fita Mm.
saboda haka tana cikin wannan jin- jini Mm.
wa tana cikin wannan wannan bikin Mm.
ko kuma wannan nifasin Mm.
to saboda haka hukuncin nifasin ta ta aihu babu babu tiyata ɗaya ne da ta aihu tana tiyata Mm.
iya kwanakin da ta yi wancan karo Mm.
to su ne yanzu ma za ta yi Mm.
in sun ƙara sai ta ci gaba da Mm.
yawa in kuma eh, ta yi sa'a shikenan jinin tunda babu shi Mm.
ya baya fita Mm.
in dai akwai wanda yake fita ta gabanta Mm.
to wannan kam dole za ta ajiye sallah Mm.
saboda wanda yake fita Mm.
in kuma an dauke shi gaba ɗaya zama babu jini za huta kai ta sallah kawai
Na'am. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da buƙatunsu daban-daban. Ko wacce ta aiko ta ce tana so a yi wa mijinta addu'a Allah ya ba shi lafiya ya daɗe tsawon lokaci yana fama da jinya. Sannan akwai kuma wacce ta aiko amin amin amin. Akwai wacce kuma ta aiko tana nema a yi wa yaranta ko ‘ya'yanta addu'a Allah ya albarkaci harkokinsu.
amin Amin. Sannan a ƙarshe akwai masu buƙatar al- a musu addu'a Allah ya ba su ilimi, kariya, arziki, aure da sauransu.
duk masu bukata Allah ya biya bukatun mu duk mai bukata wannan wata wata ne na neman bukata balle ko muna cikin rayuwa Allah ya kawo mu ra- wata rayuwa Allah shi yake juya zamanin sa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu dahara Mm.
fa inna Allah huwa dahar Mm.
kar ku zagi zamani Allah shine yake juya zamani Mm.
to saboda haka duk zamanin da ya zo a a nemi saukin sa kawai Mm.
ko ba wanda zai sauke shi sai Allah Mm.
to saboda haka mu yi ta roƙon Allah a wannan wata mu yawaita komawa a fadar Allah muna ta roƙonsa wannan tsadashi tsadashi da wahalhalu Allah ya ɗauke Allah zai ɗauke shi manzo da sallama ya ce kaddara ma kanta Mm.
addu'a ta yawa tana kawo da kaddara Mm.
la yaruddu al-qadara illa du'a Mm.
ba abin da zai mai da kaddara ya zama bata yi ba sai Mm.
addu'a Mm.
to tun da haka ne addu'a tun da za ta mayar to in dai aka yawaita addu'a Mm.
a cikin addu'ar ne addu'o'i suka yi yawa Mm.
za a samu dai wanda Allah zai karbi addu'a saboda shi Mm.
sai Allah ya karba mana Mm.
saboda haka mu tarwa Allah wannan matsaloli da ake ciki duniya take ciki Allah ya dauke mana su Amin.
Allah ya dauke su Amin.
Allah ya ka- ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya ba mu kwanciyar hankali Amin.
Allah ya dauke mana dukkan fitintinu da bala'o'i Amin.
Allah ya dauke dukkan cututtuka da duk abin da ba a so Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
bukatunmu ko mun faɗe su da wanda muka faɗa da wanda muka manta wanda muka tuna duka Allah ya san su Allah ya biya mana su Amin.
kowa Allah ya biya bukatarsa Amin.
kowa ya san bukatarsa wani kuma bai ma san bukatarsa ba to Allah da ya sani Allah ya biya dukkan bukatunmu Amin.
barkan wannan wata mai albarka Amin.
wata ne wanda albarkatu ba su da iyaka mu tarwa albarkan Allah Mm.
ya kawo mana sauki Mm.
na rayuwa Mm.
ya kawo mana sauki na ibadar mu ya kawo mana sauki a cikin dukkan al'amuranmu Amin.
Allah ya dauke dukkan tsanani Amin.
Allah ya dauke dukkan fitina Amin.
Allah ya dauke dukkan rashin lafiya Amin.
Allah ya dauke duk damuwa Amin.
Allah ya kawo mana kwanciyar hankali Amin.
wannan kaza ta mu yadda take halin take ciki Allah ya cire ta daga halin Amin.
Allah ya canja mata Amin.
Allah ya kawo mata hali mai jari mai kyau Amin.
daga wajensa Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi Amin.
wasallam albarka wannan wata mai albarka Amin.
وبزنا
dalilin jami'a ta da sharuɗa na'am sharadin farko in an shiga ba a fita Mm.
saboda ibada ta tsakanin ka da Allah na'am na ɗaya ke na biyu ɗari kun suna da yawa amma in kun karbi tijaniya ita kare za ku rike ta ije ku fahimta na uku ba a ziyartar waliyai na neman albarka ta wanda suke cikin dalila su ake neman ake ɗaga hannun a ta wani albarka ko wani ko wani sai annabawa da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke neman albarka mutane daga nan kuma sai kulawa da sallah duk wanda yake cikin dariƙa su jami'a wajibin sa ya dinga yin sallah a cikin jami'a kada dinga yin sallah a kan ko fahimta to wanda in dai ba da wuri ne ya faru ba to ka- to kar ku dinga yin sallah ko kare ko mai ko daga nan kuma sai ku rike aikin lazumin safe lazumin yamma ku dinga zuwa ana jami'a wazifa da ku jami'in zikirin juma'a da ku sannan kuma in kuna da da iyayen ku ko musu biyayya shari'a tijaniya sai tijaniya ce dan da baya yi wa iyayensa biyayya kar a ba su da riba matar da ba ta yi wa mijinta biyayya kar a ba su da riba saboda haka waɗanda su dole ne sharadin shehu tijani sai a yi an yi wa iyaye biyayya sannan da riba za ta faru duk za ku iya Allah mu sani آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين الحمد لله